بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau tara ga watan jimadar ula shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha uku ga watan sha biyu shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen al'adillatul aqaliya a cikin alfasulu sani dalilai da malam ya kawo mana na hankali domin ƙoƙarin tabbatar da faruwar matsala ta shafar aljanu a shari'ance bayan ya kawo mana dalilai na nassi alkur'ani da hadisi sai kuma ya tsallaka ya kawo mana dalilai na hankali to yanzu Allah ya da malam zai kawo mana wasu daga cikin maganganun malamai da suke bayani game da wannan matsala mala ya ce aqwalul ulama zantuttukan malamai da suke game da wannan matsala ta shafar aljanu mala ya ce wa qad sabaqa an zakarna كلام أئمة التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي ما لتحقيقا يا رجا يا غبات أبايا من أنبتي زنتتك ما لمن تفسيري da suka yi game da matsalar shafar aljanu lokacin da malai yake ƙoƙarin kawo mana fassarar waccan aya ta abin nan allazi na go? allazi ne akulun riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس to anan wajen malam ya kamar zan tattaka malaman tafsiri yace ka tabari kamar imam tabari imam tabari shine abu ja'far muhammad ibn jarir bin ghalib at-tabari sunansa kidan na gaske an haife shi a shekara ta 224 ya mutu a shekara ta 310 kun ga magabaci ne kwarai da gaske shine malamai suke mai take da imamul mufassirina shugaban masu tafsirin duniya gaba daya saboda duk wani tafsiri dawwananne tafsiri da yake rubutacce haɗaɗɗe daga farko zuwa ƙarshe na alƙur'ani a fassara shi shine wanda ya fara wannan aikin a duniya shi sa zaka ga shi tafsirinsa yadda yake kawo shi da isnadi yake kawo shi duk maganar malamin da zai kawo sawa'un sahabi ne ko wanda yake ƙasa da sahabi za ga da isnadi yake kawo ta to da yawa ka samu malamin da zai yi tafsiri a duniya yanzu bai cira bai ɗauka daga cikin littafin ibn jarir tabari ba saboda shi ne ya fara yin wannan aiki yana da littafi na tafsiri a jami'ul bayan an tawila ayatul qur'an shine sunan littafin sa sannan akwai tarihul khabir ko kuma tarihul tabari tarihul tabari sunan littafin kenan a littafi ne da yake na tarihi shi ma da ya tattara tarihin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanda suka zo bayansa babban littafi ne sosai na tarihi kwarai da gaske ya ce wal qurtabi da imam al qurtabi imam al qurtabi shi kuma sunansa muhammad ibn ahmad ibn abi bakar ibn farad ibn farad al andalusi al qurtabi shi kuma sunansa kenan mutumin qurtaba ne qurtaba tana cikin kasar andalus andalus ina ce yanzu spain kenan ko yawwa to a can yake kun ga shi daga bangaren turawa ma ya fito shi an haife shi ne a shekara ta 600 ya kuma mutu a shekara ta 671 kun ga shekararsa 71 a duniya gaba daya yana ɗaya daga cikin jigo a cikin malaman tafsiri galibi yakan fifita abin da ya shafi zaƙulo matsalolin fikihu a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayon alƙur'ani a tafsirinsa yana da miza ƙwarai da gaske yana da ƙima ƙwarai da gaske ga ɗalibin da yake ƙoƙarin sanin tafsirin alƙur'ani mai girma ya ce wa kasirin da kuma ibn kasir wanda ibn kasir shi a galibi ɗaliban ilimi sun fi sanin tafsirinsa saboda tafsirinsa ya shahara kwarai da gaske kamar ya fi waɗannan guda biyun shahara a wajen ɗaliban ilimi abul fida isma'il ibn umar ibn kathirin al-qurashi ash-shafi'i ad-dimashqi ibn kathirin kenan shi kuma dan dimashq ne dan garin su ibn taymiya ne shi an haife shi a shekara ta 701 ya mutu a shekara ta 774 babban ya ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban shekul islam ibn taimiyya kuma shi ya rubuta wannan shaharar littafin tarihin na albidaya wan nihaya sunan littafin kenan kawai albidaya wan nihaya farko da ƙarshe kawai ma'ana duk tun daga abin da allah maɗaukakin sarki ya fara halitta daga farko ya ɗauko tarihi ba ma wai tarihin duniya fara ba a'a farkon ma mai allah maɗaukakin sarki ya fara halitta to daga nan ya ɗauko tarihin nasa ya taho kan annaba adam kan abin da ya kargaro har zuwa kan zamaninsa har zuwa kan zamaninsa da yake magana sai da ya rubutu ko ga ai albidaya wani nihaya ke da shi a tasa nihayar kenan tunda da ya mutu kuma an ci gaba da duniya ai haka ne wasu malaman sun zo kuma sun rayu saboda haka kuma wanda suka zo a bayansa sun dora ibn kasir ne babban malamin tafsiri ne babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh ne Allah madaukakin sarki masa baiwa kware da gaske yace wal alusi da imam al alusi shi alusi wasu malaman suna suna faɗar sunansa da al'alusi bi takhfi wasu kuma sai su yi su ce alusi duk ana faɗa ko a ce alusi ko a ce alusi shi suna shi ne muhammad bin abdullahi shahabuddin abu sana al-husaini al-alusi shi an haife shi ne a shekara ta 1217 ya mutu a shekara ta 1270 shi kun ga bai daɗe da rasuwa ba mako? ina gani kusan 18 wani abin ya mutu 18 wani abin 18 wani abin ne dai ba 1990 ba dan shekara 18 wani abin ne ma'ana ya rayu a karni na goma sha uku a nan ya rayuwarsa ya gama mu kuma yanzu mana cikin karni na goma sha hudu kenan haka ne ko Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama gaba ɗaya to malam ya kawo mana maganganun waɗannan malamai duka wajen ƙoƙarin tabbatar mana da fassara wata aya ta Allah maɗaukakin sarki da ya kawo game da a cin riba wanda a cikinta aka yi bayani wanda ya ci riba baya tashi a ranar tashin alkiyama daga cikin kabarinsa sai kamar yadda wanda shaidan ya buge shi yake tashi yake tsayawa wanda shaidan ya buge shi kaga ba ya tsayawa tsayuwa kyam kamar yadda mai lafiya yake ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya gabas ya yamma ya kudu ya arewa haka yake yi malai ce zakara sha'arawi الشعراوي يا أنبت في مقالات أهل السنة والجماعة أتكلم التافل سميسونا مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون عفوا بشعراوي الأشعري الأشعري إمام الأشعري إمام أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري wanda ake jingina ake jingina mazhabar ash'ariya zuwa gare shi wannan shine imam al-ash'ari wanda za ku an ce akwai ash'ariya akwai maturidiyya duk mazabobi ne na me na aqida ash'arawa shi asali imam abul hasan al-ash'ari ba mu'tazili ne asalinsa saboda ya tashi a wajen mijin babarsa wanda al-jabba'i shi kuma jabba'i na ɗaya daga cikin manya manya malaman mu'tazilawa to mijin babar shi abul hasan al-ash'ari ne saboda haka da ya taso ya koyi wancan mazhaba ta mu'tazilanci a wajen mijin babarsa to sai da ya girma ya karatu ya tumbatsa sai fa ya gane wannan mas'ala ko kuma wannan harka ta musulunci akwai matsala a cikinta saboda akwai ga kon gaba kon baya wata rana sai masa wasu tambayoyin da shi ya kasa bashi amsa daga lokacin kawai sai ya barrance sai ya barranta saboda sun mu'tazilawa gaba ɗaya da aqida ta tafi shine suna kore duk wata siffa ta Allah madaukakin sarki duk wata siffa suna kore ta ta Allah madaukakin sarki to shi imamu abul hasan al-ash'ari da ya barranta daga wancan mazhabi na mu'tazilanci sai ya zo ya kafa nasa na ash'ariya to a lokacin kuma sai kokarin tabbatarwa da Allah madaukakin sarki wasu daga cikin siffofinsa kuma sai ya kore wasu duk da haka dai an mizanci an gudu ne ba a tsira ba ina fata an fahimta wanda mazhabin ash'ariyanci yanzu akan su ake tafiya akan wannan kadami na biyu dan shi imam abul hasan al-ash'ari ya shiga ya shiga abubuwa ne har guda uku da mu'tazilanci da ash'ariyanci sai kuma mazhabin ahlus sunna wal jamaa ina fata an fahimta daga baya Allah madaukakin sarki ya ganar da shi bayan faɗaɗuwar karatu da ilimi sai tsalle sai ya jira akan aƙidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa sai ba waɗansu abubuwan gaba ɗaya ta gaba yake nan to za ku ga ash'ariyanci suna ƙoƙarin tabbatar da wasu abubuwa ne daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki suna kore wasu yanzu misali za ku ga idan karanta dukkanin abin da suke ƙoƙarin tabbatar da Allah maɗaukakin sarki wasu siffofi ne kamar guda bakwai alƙidamu alhayatu almenene da sauransu ina fata an gane irin wanda ake kawo a cikin a cikin kawa'idi ne ina ji ko hayatul islam daidai ga sana yawa ga sana wannan akwai salbiya akwai nafsiya akwai ma'ani akwai ma'anawiya to za ku ga da salbiya da nafsiya da ma'ani da ma'anawiya za ku duk abubuwa ne suke jujjuyawa a cikin abu ɗaya duk dai su ne duk su ne idan ka kalli za ga jujjuyawa suke yi to wasu siffofi ne kamar guda bakwai kadai suka yi da su jingina wa Allah madaukakin sarki duk sauran sai a kore yanzu ka'ida a ash'ariyanci idan aka ce arrahmanu alal arshi sa ba aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba ai kai wa Allah makani in aka ce yadullahi maglula ba ka ce Allah yana da hannu ba sai dai ka ce kudura Allah ko karfin Allah ina fata an fahimta to wannan shine mazhabin Imam Abul Hasan al-Ash'ari na biyu daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya ganar da shi sai ya fado zuwa ga aqida ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa shine tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya tabbatarwa da kansa shi da kansa subhanahu wata'ala ko annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar masa ba tare da kaifantawa ba ko misaltawa ba ko kuma korewa to wannan ita ce aqidar da Abul Hasan al-Ash'ari ya rasu akanta to a cikin ɗaya daga cikin littattafan da ya rubuta bayan ya bar waɗancan mazabobi nasa guda biyu ya dawo na ƙarshen ahlus sunna shine maqalatu ahlus sunna wal jama'a to a ciki yake cewa annahum yaquluna su ahlus sunna suna faɗa suna cewa saboda yana kawo a cikin littafin yana kawo aqidojin ahlus sunna ne ahlus sunna sun yadda da kaza sun yadda da kaza a cikin aqidojin su to sai yake bada labari cewa a cikin aqidojin ahlus sunna annahum yaquluna sun kasance suna cewa innal jinniya haqiqa aljani yadkhulu fi badanil masru'i yana shiga jikin yana shiga cikin jikin wanda aljani ya shafa yana shiga cikin jikin wanda ya kama da rashin lafiya irin ta aljanu kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ya kawo wannan ayar allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna abu wasan al'ashari ya yi hujja da ayar da take cewa allazi la ya'kuluna riba haƙiƙa waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba sa tashi daga kabarbaransu illa kama ya ƙomu laziya ta khabbatuhu shaitanu min almas sai kamar yadda wanda shaidani ya shafe shi yake tashi daga cikin a lokacin da shaidanin ya taɓa shi قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل قلت لأبي إمام عبد الله دنجدن أحمد ابن حنبل ya ce na ce da mahaifina imamu ahmad dan hanbal kenan inna aqwaman ya ce hakika wasu mutane ya zu'umuna annal jinniya la ya da fi badanil insi ya ce wasu mutane suna riya cewa aljanu fa ba sa iya shiga jikin mutum faƙala sai imamu ahmad ya bashi amsa ya ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana ya kubibuna ya ce rabu da irin waɗancan mutane ƙarya suke yi abinda suke faɗa ba daidai ba ne huwa za ya takallamu ala lisanihi gashi nan shedanin yana magana a harshen shi mutumin da ya shiga jikinsa idan suka ce shedan baya shiga jikin mutum ai ga shedanin nan yana magana a harshen mutumin da ya taba din to shi kuma sai su ce me ya ga wadansa wannan magana kaga imam ahmad dan hanbal shi ma ya tabbatar da wannan mas'ala qala shaykhul islam ibn taymiya babban malami shaykhul islam ahmad ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أبو العباس يكي تيوى وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة yace samuwar aljanu abu ne da yake tabbatacce a cikin alkur'ani ya tabbatar da shi wa sunna sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta tabbatar da shi hakanan wattifaqu salaful umma haɗuwar magabata na wannan al'umma mai albarka malamansu sun tabbatar da cewa aljanu samammu ne suna nan yana ƙoƙarin tabbatar da cewa fa aljanu samammu ne tun da tun a baya na gaya muku cewa wasu ma gaba ɗaya aljanun ma ba su yadda ma da samu wasu ba ba ma wai shiga su jikin mutum ba gaba ɗaya ma wasu ba su yadda akwai wasu halitta aljanu ba su yadda ba me dalili saboda ba sa ganin su su kuma irin tasu kwakwalwar da tunanin duk abin da ba ka iya gani to kawai babu shi sai ka kore shi wannan shi ya ba su dama da yawa daga cikin irin waɗanda suka kore hatta Allah maɗaukakin sarki suka ce ba su yadda akwai Allah maɗaukakin sarki ba me dalili saboda ba sa iya ganin sa to wannan bata ne ba kaɗan ba to da yake ƙoƙarin kafa musu hujja shine yake cewa dalilai na alƙur'ani da sunna sun tabbatar da samuwar aljanu haka nan haɗuwar al'ummar musulmi duka sun tabbatar da haka wakazalika dukhulul jinniya fi badanil insani haka nan shigar aljani jikin mutum shi ma wannan matsala sabitun bittifaqi a immati ahli sunna yace shi ma wannan abin tabbatacce ne da haduwar malamai na ahli sunna wa huwa amrun mashhudun mahsusun liman tadabbarahu malik ibn taymiya yace al'amari ne da yake mashhudun mahsusun abu ne da an shaida an gani kuma mahsusun an ji shi wanda aljanin ya taba shiga jikinsa shi ya ji kai in maka ji ba shi ya ji ina fata an fahimta bahaushe dama ya ce ai wai laisa alkhabaru kal muayana balarabe zan ce kai ba bahaushe ba wai gani ya kori ji wanda abin wanda abu ya tabbata a gare shi ai baka zo ka ce masa abin babu shi ba yace to abu ne da yake an gani wanda suka gani sun gani kuma an ji shi a jiki wanda abin ya tabbata a gare shi ya faru a gare shi su ma sun ji shi yace liman tadabbarahu ga wanda ya bibiye abin ya la'akari da shi ya dakhulu fil masru'i yana shiga jikin cikin jikin wanda ya buge wanda ya kama shi aljanin wa ya takallamu bi kalamin la ya'rifuhu shi aljanin ko kuma shi wanda shedanin ya shiga jikinsa zaka ga yana magana da irin magana da la ya'rifuhu shi bai ma santa ba mutum yana magana da abin da bai ma san abin da yake faɗa ba wani lokaci gaji yaransa gaba ɗaya ya canza yana wata magana gwaranci gwaranci baka ma san shi kansa ba zai iya fassara maka abin da yake faɗa balle kai da yake gawa malam ibn tamiya ce bal wala yadri bihi bai ma san yana yin wannan abun ba bal yudrabu darban law law daraba law duribahu jamalun lamata malai ce wani lokacin ma zaka samu idan aljanni ya shafa mutum ana ɗaukar bulala a dake shi kuma doki a dake shi wanda aljannin ya shafa ya shafa din irin dukan da idan raƙumi aka washi sai ya mutu saboda duka ake masa sosai da sosai a dake shi to amma saboda ba jikin mutumin ake duka ba shi shedanin ake duka sai ka gaba abin da ya same shi inda a ce da lafiyarsa kalau aka mai wannan dukan sai dai ya dauga wasa to amma sai ga an masa wannan dukan kuma ya tashi ya ci gaba da harkokinsa malai ya ci gaba da cewa wa ya takallamu wala ya hissu bihil masuru sai ga irin wannan dukan shi mara lafiyan kuma baya jin abin da ake yi bal wala wa qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala malai ya ce fadin Allah madaukakin sarki da yace allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam wannan aya da muka karanta da kuma wannan hadisi wanda duk magabatar da su a baya wa ghairi zalika yusaddiquhu da wasu waɗannan nassoshi suna tabbatar da cewa aljani yana shiga jikin mutum malai ce intaha magana da aka ɗauko daga shekul islam ibn taymiya ta ƙare qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ɗaya daga cikin manyan manyan almajiran shi ibn taymiya muhammad ibn abubakar ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ya ce asar'u sar'ani ya ce bigewar aljanu kashi biyu ne ko kuma faduwa mutum ya fadi yana shure-shure abu biyu yake jawo shi sar'un min al'arwahil khabitha al'ardiya na farko shine abin da yake faruwa sakamakon shedanin aljanu mugaye da suke taba mutum wa sar'un min al'akhlaqir radi'a da kuma faɗuwar da take faruwa sakamakon gurɓacewar wasu sinadarai a jikin mutum ta yadda yakan taɓa ƙwaƙwalwarsa kuma ya sami irin wannan matsala kamar yadda mun gabatar da ma'anar al'akhlaq a baya cewa wasu sinadarai ne guda hudu da malamai suka ambata wanda sukan yi tasiri kwarai da gaske wajen faruwar gurɓacewar yanayin lafiyar jikin mutum wanda in ɗaya daga cikin ya samu matsala ko yayi yawa ko yayi kaɗan ko ya gurɓata to irin wannan matsalar takan faru to yakan faru ne daga wancan na farko yakan faru daga abin da ya shafi aljanu na biyu kuma yakan faru daga ɗabi'ar jikin mutum kenan malai ce intaha magana da aka ɗauko daga cikin atibun nabawi na ibn al-qayyim ta tike anan wajen magana ta shida daga cikin maganganun malami qalibun hazmi ibn hazm ɗaya daga cikin manyan manyan malaman addinin musulunci abu muhammad ali bin ahmad bin sa'id bin hazm al-qurtubi al-andalusi az-zahiri Allah ya masa rahama wannan malamin ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske shi an haife shi ne a shekara ta 384 ya mutu kuma a shekara ta 456 kun gadi ya girma su ibn taymiya sosai su ibn taymiya su sun rayu ne a karni kusan na bakwai karni na bakwai shi kuma ya rayu ne a karni na hudu karni na hudu zuwa karni na biyar to ya girme sosai shi wato mazhabarsa mazhaba ce ta zahiriya zahiriya shi ne su suna ɗaukar nassi ne a doran nassi suna ɗaukar shari'a ne a doran nassi zahirin abin da shari'a ta zo da shi ita suke ɗauka ba wani tawili ba wani juyejiye kawai doran nassin suke ɗauka su hukunci a kansa ya ɗauko wannan fikira ne daga babban malami wanda ba su zamani ɗaya da shi ba amma irin fikirarsa ya ɗauka shine dawudu zahiri dawudu zahiri shi dawudu zahiri ya rayu ne a ƙarni na biyu zuwa na uku ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku to shi ne fara assasa tunani na zahiriya ibn hazm da ya zo kuma shi sai ya ɗauki a fikira irin tasa wanda ibn hazm mutum ne harshensa yana da zafi ƙwarai da gaske yanzu zai bid'antar da kai ko ya kafartar da kai babu ruwansa yana da zafin harshe ƙwarai da gaske amma malami ne mai cike da ilimi yana da ilimi yana da ilimi mai tarin yawa kamar yadda malami suke kawo a cikin tarihinsa shine littafin al-muhalla al-muhalla yake cewa sahha anna shaytana yamassul insana ya inganta cewa shaydani yana shiga jikin mutum alladhi yusallituhu Allahu alaihi massan wanda Allah madaukakin sarki ya sallada shaydanin zai iya safata dan mutumin da Allah madaukakin sarki ya sallada shaydan a kansa to sai wannan shaydanin ya iya samun damar cutar da shi kama ja a fil qur'ani kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani yafiru bihi min taba'i sauda yakan iya tasiri a jikin mutum ya cutar da shi da muguwar ɗabi'arsa da muguwar cutarsa wal abkhiratul mutasa'ida ila dimag da kuma ko kuma ya sanadiyar tashin wani tiriri da yake shiga ko yake tashi zuwa ƙwaƙwalwar mara lafiyar da shaɗan yake so ya cutar yukhbiru bihi an nafsihi kullul masru kamar yadda kowanne wanda aljani ya taɓa shafa zai iya ba da labari akan kansa bila khilafi minhum ba tare da saɓani daga gare su ba fa yuhdithu Allahu azza wa jalla lahu sar wa takhabbutu hina idhin kama nushahiduhu idan Allah madaukakin sarki ya kaddara abin zai samu mutum to sai Allah madaukakin sarki ya bari abin sai ya faru a jikin mara lafiyar sai abin ya yi tasiri a kansa shikenan sai irin wannan abin na shafar aljanu ta same shi Allah ya ce kama nushahidu kamar yadda muke iya ganin haka wa hadha huwa nassul qur'an wannan kuma shine nassi na alqur'ani abinda alqur'ani ya tabbatar wa ma tujibuhu almushahada da kuma abinda yau da kullun ta wajabta a gazgata shi abinda ake gani yau da kullun ta tabbatar da shi malai ce wannan magana an dauko ta ne a cikin littafin ibn ibn hazm mai suna al-fisal fil milal wan nihal qala umar ibn ubayd malai kawo magana ta bakwai shine ta Umar bin Ubayd yake cewa al-munkiru li dukhulil jinni wanda yake inkarin shigar aljanu fi abdanil insi a cikin jikin dan adam yace dahariyo yace to wannan dan badahare ne in aka ce badahare su ne wanda basu yadda da kaddara ba su suna gani duk abin da yake faruwa a duniya kawai yau da kullun take kawo shi masu yan masu nature masu nature ban fahimta ban sani ba ko an fahimta su abin da suke gani cewa wa ƙalu in hiya illa hayatun da duniya na mutu wa na haya wa ma yi hulikuna illa da su ne da hariyuna suna cewa wannan rayuwar duniyar ba wata ababa ce kawai sai rayuwa ce da mu mutu mu rayu babu abin da yake halakar da mu babu abin da yake canza yanayin mutum kawai sai adda shine yanayi zamani ma'ana yau da kullum take samar da mutane yau da kullum take canza abu yau da kullum take kawo abubuwa ba Allah maɗaukin sarki yake yi ba ina fata an fahimta to su ne addahariyuna to shine sai malai yake cewa dukkanin wanda yake ganin cewa aljani baya shiga jikin mutum to wannan yana cikin dahariyuna me yasa ya faɗa haka saboda Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin alƙur'anin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisansa duk da haka mutum ya ce bai yadda ba to kaga wannan yana da inkarin samuwar Allah maɗaukin sarki yana da inkarin saƙon da Allah maɗaukakin sarki ba annabinsa ina fata an fahimta to wannan shi zai mai da shi kuma wanda yake inkarin mai Allah maɗaukakin sarki shi sa malai ambace shi da addahariyuna malai yace qala al-qadi badruddin ash-shubali al-qadi badruddin ash-shubali ya faɗa yace qad warada as-sam'u qad warada as-sam'u bi sulukihim ayil jin fil ayil jin fil insi yace haƙiƙa a labarai sun tabbata labarai na ji wanda mutane suka iya ji da kunnansu sun tabbata da tabbacin haƙiƙanin aljini na shiga jikin mutum wannan magana ita ma ɗauko ta ne a cikin littafin akamul marjan a cikin shafi na ɗari da tara kamar yadda malam ya kawo to waɗannan su ne maganganun da malam ya kawo game da abin da ya shafi tabbatuwar shigar aljani jikin mutum wanda kamar da na sha ambata mana a baya cewa abubuwan da da muka gabatar na alkur'ani da hadisi sun ishe mu amma malam yana ƙara wa maganarsa ƙarfi ne da waɗannan abubuwa da yake kawo yanzu za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe za mu tashi mawqiful atiba min asar menene matsayar likitoci na zamani su kuma game da abin da ya shafi shafar aljanna shine abin da za mu ji gobe insha Allah ta'ala daga nan kuma an gama wannan to sai kuma a shiga cikin karatun kai tsaye Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah
wannan yana kokana wai malam da